أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wanda littafi mai albarka sharhul usul thalatha na al'allama sheikh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala yau muna 22 ga watan rabiul akhir hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1445 wanda ya daidai da shida ga watan 11 miladiya na da 2023 sati da ya gabata mun tsaya akan matsala ta uku shine faɗan malam da yace anna man ata ar-rasul wa wahada Allah la yujuz lahu muwalat man hadda Allah wa rasula walau kana aqrabu qarib wannan bayanin kan wannan matsala ya gabata har muka zo inda malam yake cewa i'lam arshadaka Allahu لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كما كان وانا قبا مكسا زام تاشي إن شاء الله أقبا تقبا قال ومعنى يعبدون يوحدون ma'anar ya abudu nikin nan su kadai taddani da bauta ba wai da bautar kadai ba a'a in sun yi ta to zai zaman toni kadai ne su kawa a kalkashin wannan malam ya yi taliki kala at-tauhidu min ma'anar ibada tauhid na daga ma'ana ta ibada wa ila faqad sabaqa laka ma'anar ibadat malam ya ce in ba haka ba ya rigai ma'anar ibada ta riga ka riga ka santa wa ala ayyi shay'in tutlaq kuma ka san an ce ibada absami ake nihi wa annaha a'ammu min mujarrad tauhid cewa kuma ta hi gamewa da bangaren tauhidi kadai wa alam anna al-ibadata naw'an kasancewa ibada ta kasu kashi guda biyu ibadatun kauniyatun akwai ibada ta sarari ta kauni wahiyar khudu'u li amrillahi ta'ala al-kauni shine mika wuya da sallamawa ga al'amarin Allah na yanayi da sarari wa hadha shamilun li jami'il khalq la yakhruju anha ahadun wannan kuma ya hada gaba daya abeban halitta ba wanda ya isa ya huta daga wannan ibada. Misalinta, mutum zai iya huta ya ce inuwa shi ba za in rana ta yi yamma, ya ce inuwa shi ba za ta yi gabas ba, in rana ta yi gabas ce ba za ta yi yamma ba, bai yayuwa. Bai ya iya rabuwa da hasken rana ya ce a yau hasken rana ba a yi ba, bai yayuwa. Ko rana ba ta hoto ba, ko rana ba za, haka nan dai zai gani. kuma haka zai bi ba zai ce ba zai shaƙi iskan Allah maɗaukaki ba duk iskan da ya shaƙa na Allah ne kina wannan ibada ce ta kauni numfashin da zai yi kauni haka Allah ya halice shi Allah maɗaukaki na cewa in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda tabbat kowanne wanda yake cikin sammai da kasai sai ya zo wa Allah maɗaukaki iya bawa. Dukkan halitta bayi ne na Allah maɗaukaki. Kalafa فهي شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر وأن عبادة كونية ta haɗa mumini gaman mace ta haɗa mumini da kafiri da mai biyayya ga Allah maɗaukaki da fajiri kamar yadda ɓangaren rahma take kumsa haka nan wasani ibadatun shari'iyyatun ibada kaso na biyu shine ibada ta shari'a wahiyar kudu'u li amrillahi ta'ala shari'i shine miƙa wuya da sallamawa ga al'amarin Allah na shari'a dokoki na Allah maɗaukaki. Wa hadhi khasatun biman ata Allah ta'ala, kuma wannan ta keɓanci kawai wanda yi wa Allah maɗaukaki biyayya, ya yi imani da Allah da manzanni da dukkan abiban dangogi na imani, wata ba ma ja'at bihi rusulu misal qawlihi ta'ala kuma ya bi dukkan abin da manzanni suka zo da shi. Misalin shi faɗa Allah maɗaukaki da ya ce, وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن باين الله من يو الرحمة سوانيني الذين يمشون على الأرض حونا سوني واندسكي تهيا أبسا دوران كسا حونا تهيا أحنكلي باتا باتا جيجي دكي بدأ الفهد فالنوع الأول la yuhmadu alaihi al-insan nau'i na farko ba'awa mutum godiya akan shi dan ka yarda inuwarka ta yi gabas ko ta yi yamma tilas ne babu wani abun godiya akan ka shaki lumhashi tilas ne babu abun godiya da za a ce a'a yanzu dan ka shaki lumhashi a ba a gode ma a ce ka kyauta ba wanda za a wa godiya akan shi li'annahu bi ghairi fi'li domin wannan ya kasance ba aikin shi bane ba aiki ne na Allah madaukaki lakin kad yuhmadu ala ma yahsul minhu min shukrin inda raha sai dai wani lokaci ana iya mai godiya a lokacin da ya samu ya godewa Allah madaukaki dalilin wata yalwa da Allah madaukaki mishi Allah ya ba mutum lahiya ya godewa Allah Allah ya ba shi lahiya wannan sai samu lada daga ya wayi gari ya samu wani abu sai godewa Allah Allah wannan sai zamanto zai samu lada akan wannan sai a mai godiya wa sabara alal bala bi khilafin nau ko kuma wani bala'i ya same shi yayi hakuri sabanin nau'i na biyu bi khilafin nau'i thani fa innahu yuhmadu alayhi nau'i na biyu to wannan ana wa mutum godiya akan shi قال واعلم وأعظم ما أمر الله به التوحيد mafi girman abin da Allah maɗaukaki umarni da shi shi ne tauhidi. Ha? Wa huwa shi ne ifradullahi bil'ibadati, shi ne kadaitar da Allah maɗaukaki da bauta. Malam ya yi tahiya ya yi bayanin menene tauhidi. Kala, a tauhidu lugatan masdar. Tauhidi kina a halshe na larabci tushe ne, daga shi ne ake samun fi'ili a samu ismu fa'il, a samu ismu maf'ul, a samu ismu makan zarf da abin da ya kama da haka. Kala masdar wahada yi wahidu, tushe ne na wahada fi'ili, kaɗai taswa yi wahidu, iya kaɗai taswa, ai ja'ala shai'a wahidan, shi ne ya sanya abu ɗai tak, wa haza la ya ta haƙaƙu illa bi nafi wa isbat. wannan tauhidi kuma bayya tabbatuwa sai da rukuni guda biyu rukuni na farko nafi korewa wa isbat rukuni na biyu shine tabbatarwa nafi hukumi amma siwal muwahhid wa isbatuhu la kore hukumci ga koma bayan wanda ya zama toshi daya sannan kuma tabbatar da wannan hukumci gare shi فمثلا تقول مثالي نقول إنه لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد الله إله إلا الله فينفي الألوهية عما سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده مثالي متي إيمان متن بيا تشكا ko tauhidin mutum bai cika har sai ya tabbata lalle babu abin yi wa bauta da gaskiya sai Allah bayan filoluhiyata amma su Allah ta'ala sai ya kore allantaka ga kuma bayan Allah maɗaukaki wa zubitu halillahi wahda kuma ya tabbatar mashi wannan allantaka shi kadai wa amma filistila game da abin da malaman tauhidi malaman aqida suka fassara da tauhidi kala arrafa al-muallimu bi qawlihi at-tauhid wa ifradullahi bil ibadati shine ce mayan da malam ya fassanar da wannan tauhidi shine tauhidi shine kadaitar da Allah madaukaki da bauta ai an ta'budallaha wahdahu la tushrik bihi shay'a la tushrik bihi shay'a shine ka bautawa Allah maɗaukaki shi kadai ba tare da ka haɗa bautar shi da wani ba wala tushrik bihi nabiyyan mursalan ba ka haɗa bautar Allah ba da wani annabi wanda Allah ya aiko wala malakan muqarraban ba za ka haɗa bautar Allah ba da wani mala'ika makusanci wala ra'isan wala malikan ba za ka haɗa bautar Allah ba da wani sarki ko kuma wani shugaba wala ahadan min al-khalq ba za ka haɗa bautar Allah ba da wani ɗaya daga abiban halitta Allah maɗaukaki. Bal tufriduhu wahdahu bil ibadati mahabbatan wa ta'ziman. Za ka kaɗaitar da Allah maɗaukaki da wannan bauta kana mai so kuma kana mai girmamawa. Ba abin da aka tirsa sama ba da ƙarhi ka yi ko da baka so. A'a, ibada bauta ta ƙwarai ita ce bautar da mutum zai yi iya so ya yi kuma tare da girmama Allah maɗaukaki cikinta. wa ragbatan wa rahba kana wannan bauta da kwadayin zaka samu lada Allah zai baka lada ya sanya ka aljanna wa rahbatan kuma kana tsoron Allah kai ya kama ka da zunuban da zasu kai kauta wa muradu shaykh rahimahullahu at-tauhid alladhi bu'ithat ar-rusul at-tahqiqi munhum malan da yi magana iya nihin tauhidin da Allah madaukaki ya aiko manzanni saboda su tabbatar da shi لأنه هو الذي حصل به الإخلال من أقوامهم dalilin wannan dalilin shi ne shi ne wanda aka samu ragowa da lalace a wajen mutanensu ba su tabbatar da wannan tauhidi ba wa hunaka ta'rifun a'ammu lit-tauhid mala yace akwai wani munuha ta tauhidi wanda ya zamanto gamamma wa huwa shine kace at-tauhidu ifradullahi azza wa jalla bima yahtassu bi shine kadaitar da Allah kadaitar da Allah madaukaki da abin da yake banta da shi gane ko na abin da Allah madaukaki yake banta da shi dole ka kadaitar da Allah shi qal wa anwa'u tauhid thalathatu dangogi na tauhidi zaka samu sun kasu kashi guda uku kai a wannan zamani akwai su malamai wanda suke korewa kashe-kashen tauhidi ai Allah bai ambata ba a cikin Alƙur'ani. San ba wata irin wani irin tunani ne gare su. Duk abin da Allah bai ambata ba a cikin Alƙur'ani ba a harsa su ma'anar shi. Abubuwa da yawa wanda Allah bai ambata a cikin Alƙur'ani ba amma kuma ake bayanin su saboda abin da ya faɗi haka suka kumsa. Ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin su. Amma idan mutum ya zai wa kanshi adalci ya bibi ayoyin da aka ambata a cikin kashe-kashen wannan tauhidi ya ga sun dace ko ba su dace ba a kasa tauhidi kashi guda uku. Ƙala al'awwalu tauhidin rububiyyati, akwai tauhidi na Ubangijintaka ɓangaren ayyuka na Allah maɗaukaki. Wa huwa ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbir. shi ne kadaitar da Allah maɗaukaki da halitta, ko mun kafircin kafiri ba zai ce ba shi ya halicci sammai da ƙasai, ba zai ce ba shi ya halicci mutum, ba abin da zai ce sai dai ce ya ƙera mota ya ƙera jirgi ya yi abin kama da shi ma kuma ƙalƙashin halitta Allah ce, domin inda babu ma'adinan da zai da zai halitta da ba zai ƙera su ba. Qalbil khalq wal mulk da mulki wa tadbir da jujjuya al'amura. kawo dare da rana, kawo sanyi da zahi, kawo ruwa, kawo hori, kawo abubuwa dai ga sunan sanya cuta, yaye cuta ga sunan Allah shi ke gudanar da komi. qala Allahu azza wa jal Allah mai girma da buwa yace Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahaliccin kowane abu duk abin da ka gani tabbatacce to Allah shi ya halicce shi wa qala ta'ala hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa hu yanzu ashe akwai wani mahalicci kuma bayan Allah wanda yake arzita ku daga sama da ƙasa a'a babu shi la ilaha illahu babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah bayan Allah madaukaki yayi bayanin tauhidi na rububiyya sai kawo tauhidin uluhiyya domin tauhidin rububiyya istalzim tauhidul uluhiyya ka tabbatar da tauhidi na rububiyya to dole ka tabbatar da tauhidi na uluhiyya inda ba wanda yake wannan sai Allah to sai shine sai ka kadaitar da shi da bauta haka Allah madaukaki yake cewa tabarakal ladhi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir albarkatu na Allah sun yawaita bi yadihi mulk mulki a hannun shi ne yake wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shine mai iko a bisa kowane abu Allah shi yake da mulki mulki nashi ne ya ba wanda yake so ya karbe shi daga wanda yake so ala lahul khalq wal amr ku saurara dukkan halitta ta Allah ce haka dukkan al'amari na Allah ne tabarakallahu rabbul alamin a sunayen Allah da sifofin shi sun albarkatu ubangijin talikai wannan kashi na farko tauhid rububiyya ke qala thani tauhidul uluhiyya tauhidi na ubangiji allantaka wa huwa ifradullahi azza wa jalla bil ibadati shine kadaitar da Allah madaukaki da bauta bi Allah yuttakhadh al insan bi Allah yattakhidhu al insanu ma Allah ahadan ya'buduhu wa yataqarrabu ilayhi shine gurgudan kadda mutun ya saki ya riki wani kowa ne tare da Allah wanda zai bauta mishi kuma ya kusanta zuwa gare shi da wannan bauta kama ya'budullah ta'ala kamar yanda yake bautawa Allah madaukaki wai taqarrabu ilayhi yake kusanta zuwa gare shi asalithu tauhidul asma was sifat tauhidina sunayen Allah da kamannin shi wa huwa ifradullah azza wa jalla bima samma bihi nafsahu shine karaitar da Allah maɗaukaki da abin da ya ambaci kanshi da shi, ce sunana kaza, wa wasafa bihi nafsa ko ya kamantar da karan kanshi da shi, fi kitabihi a cikin Alƙur'ani mai girma, au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a bisa harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sunan Allah kaza ko sufofin shi kaza, wa zalika bi isbati ma athbatahu. wannan kuma da tabbatar da abin da Allah ya tabbatar su a kan shi ko manzo sallallahu alaihi wasallama wa nafi ma nafahu an min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil shine kuma korewa abin da Allah ya korewa kan shi ko manzo sallallahu alaihi wasallama ya kore mishi min ghairi tahrif ba tare da canza ma'ana ba ko canza kalma wala ta'til ba tare da bata ma'anar ba wa min gairi takyif ba tare da yaya ba Allah ya tabbata su a kan shi hannu da kawa ba ka ce ba yaya hannun Allah yake ko yaya kawahun Allah suke Allah ya tabbata ya daidaita kan al'arshin shi kace yaya daidaita take yaya Allah ya daidaita wannan ba aikin ka bane ba wala tamthil ba tare da kwatantawa ba Allah ya ce iya da hannu ba ka ce ba hannun Allah kama hannun ka wata halitta yake wannan duka ya koru domin dukkan hanyoyin da za ka san Allah irin wannan sani to a toshe suke na farko dai ko dai zama to akwai wahayi wahayi Allah ya ce ga yanda hannuna yake ko manzu ko sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan babu ko kuma ka gani da ido shi kuma ba wanda zai ga Allah madaukaki da idan shi karara barantana ka ce kaga Allah ga yadda yake ina sai zamanto ilimi ilimin wannan Allah kawai ya barawa kanshi kuma Allah ya ce iya da kaza dole ka tabbatar iya da kaza ba tare da korewa ba ba tare da lalata ma'ana ba ko canza ta ba tare da kamantawa ba ko yaya yake ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال ومراد المؤلف هنا من هاتا وانا مالمي أنا توحيد الألوهية وهو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساء نساءهم وذريتهم anan tauhidin uluhiyya shine wanda mushrikai suka bace a cikin suka ƙi imani da shi wa'anda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yake su ya halattar da jinanansu da dukiyoyinsu da ƙasarsu da gidaddajinsu kuma ya ribanci matansu ya ɗauke su a mai kuyangu da zuriyarsu wa aktharu ma yu'alaju rusul aqwamuhum ala hadha an-naw' min at-tauhid kuma mafi yawancin abin da ake wa manzanni suke gwagwarmaya a kan shi suna neman gyara a kan game da mutanensu shine wannan nau'i na tauhidi tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya sun yarda amma a bautawa Allah shi kadai to nan ne shine ba su yarda ba kuma a nan gwagwarmaya take قال ta'ala Allah madaukaki na cewa ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تبت من أيكا أتكن قوة الأمة رسولا ونمنزو wannan manzo me yake ce musu me yake kiran su da shi a ni'budullah ta yake kawai ku bautawa Allah madaukaki shi yasa dukkan da'awa kira na manzanni akan tauhidi ne yake kowane annabi kowane manzo kira yake zuwa a bautawa Allah shi kadai kuma shine wancan muka dauka akan ma'ana al-islamul am musulunci gamamme na'am fal ibadatu la tasihhu illa lillahi azza wa jal bauta batta inganta ga wani sai ga Allah madaukaki shi kadai wa man akhalla biha at-tauhid bi hadha at-tauhid fa huwa mushrikun kafirun dukkan wanda ya lalata wannan tauhidi to ya kasance mushriki kuma kafiri ne wa in aqarra bi tauhidir rububiyyah wa asma'i wal asma'i was sifat koda ya tabbatar da tauhidi na rububiyya da sunayen Allah da sifofin Allah in an same shi ya lalata tauhidi na uluhiyya to ya zama kafiri falau furida anna rajulan يقر إقرارا كاملا بتوحيد الربوبية وأسماء والأسماء والصفات ولكنه يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أو ينظر له قربانا يتقرب به إليه فإنه مشرك كافر خالد في النار ما نيتين زا أدوك مثالي أساك جايية دا أتي متن أسامو متمن دي تبتد توحيدي تككي tauhidi na rububiya ya san Allah shine mai halitta shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai arzitawa shine mai sa cuta shine mai bada lafiya shine mai sabkar da ruwa shine mai yin iska shine mai kaza dukkan wannan ya tabbatar da wannan kuma ya tabbatawa Allah madaukake sunayen da ya tabbatawa kanshi da kamannin da ya kamantar da kanshi walakinahu yadhhabu ila al-qabr sai dai zaka same shi iya zuwa makabarta fa ya'budu sahibahu iya bauta ma'abucin kabarin wannan ya roƙe shi ya bashi arziki ya roƙe shi ya kare shi daga wata musiba ya roƙe shi ya bashi lahiya ya roƙe shi ya bashi mulki ya mai kaza ya bashi aljanna ya kare shi daga wuta au yanzurala ko kuma ya mai alwashi ya zo ya ɗauki wani abu ya yanka in na samu kaza ka na samu kaza zan zo in yanka ma abu kaza ko zan yi sadaka da kaza da sunanka taqarruban iyanihin kusanta ya zuwa ga wannan ya taƙarrabu bihi ya wanda zai kusanta zuwa ga wannan amma abucin kabari fa innahu mushrikin kafir mushrikun kafir wannan mutum sai a dauke shi mushriki ne kafir khalidun finnar madawwami ne a cikin wuta qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar domin Allah sai da ya karfafa wannan magana saboda mutum ma ya huta daga shakku ta yi innahu lalle shi man yi shirki billah wannan wanda zai shirka da Allah ma- duk wanda zai shirka da Allah madaukaki faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta mishi aljanna wa malin wa ma'wahu an-nar makomar shi wuta ce matattarar shi wuta wa mali zalimin min ansar kuma babu wani mataimaki ga azzalimai wanda suka yi babban zalunci suka yi shirka suka hada bauta Allah da wani Allah ga inda malam ya dogara yace wannan mushriki ne kafiri ne wa inna ma kana at-tauhid a'zam ma amara Allah bi tauhidi ya kasance tauhidi ya kasance shine mafi girman abinda Allah madaukaki ya umarni da shi لأنه الأصل الذي ينبني عليه الدين كله domin shi ne asalin da addini gaba ɗaya ya gino a kan shi. Wani haza bada abihin Nabi sallallahu Alaihi wasallama fi da'awati ilallah. Dalilin haka, manzala sallallahu Alaihi wasallama ya fara da tauhidi a cikin kira zuwa ga Allah maɗaukaki. وأمر من أرسله للدعوة أن أن يبدأ به يوم مرت معاذ بن جبل لوكتين da ya aika shi zuwa Yaman ya fara da wannan tauhidi قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله kinan tauhidi da shi ake farawa duk abin da za a yi duk sallar da za a yi duk azumin da za a yi duk sadakar da za a yi duk abin da za a yi na bauta in dai tauhidi bai bai ginu ba to akwai matsala domin shine tushe ina ga muna yi tsayawa akan wannan gaba abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk